نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم اعلموا يا عباد الله إن الذنوب والمعاصي وخاصة كبائرها تسبب سن وهذا الجفاف وعدم البركة والبلايا والمصائب اجتنبوا هذه الأمور كما حذركم عنها ربكم جل في علاه حيث قال ربنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين حسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال أشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات وهذا أخرجه البخاري أيها المؤمنون يا عباد الله لا تأكلوا أموال اليتيم لا تأكلوا أموال اليتيم فهذا مما يمقته الله تبارك وتعالى قال ربنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال عليه الصلاة والسلام كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى اجتنبوا أموال اليتيم وإساءة إليهم وأحسنوا إليهم يا عباد الله عباد الله أدوا ما عليكم من حقوق من حقوق أمهاتكم وزوجاتكم وأبنائكم ونساء عموما ونساء عموما وحتى بهائم مما يوضح أن الظلم أن ظلم الزوجات مما يسخط عليه الرب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته وقال صلى الله عليه وسلم في حديث غير في حديث آخر دخلت امرأة النار في حرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض انتبهوا يا عباد الله وكيف الحال بمن له زوجة ومنعها من المأكل والمشرب وما تستحقه قدر إمكانياته وهذه المرأة وهذه المرأة يا عباد الله دخلت النار في حرة يعني كتة وكيف الزوج التي فارقت أهلها من أجلك أنت اتقوا الله يا عباد الله في اتقوا الله في النساء وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من ابتلي من شيء ومن ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار وكن يا عبد الله غيورا على زوجاتك وعلى من تقوم برعايتهن وعلى من تقوم برعايتهن فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث من الرجال والرجلة من النساء ومد من الخمر فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث من الرجال قال الذي لا يبالي من دخل على أهله قلنا فالرجلة من النساء قال التي تشبه بالرجال حذروا نساءكم من عن التبرج يا عباد الله والتبرج يسبب الفتن قال الله تعالى في ذلك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية العلى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والتبرج يا عباد الله والتبرج يا عباد الله هو إظهار الزينة وإبراب المحاسن للرجال ومن التبرج يا عباد الله الخروج خروج المرأة متطيبة متعطرة متطيبة متعطرة ومما قال واحد من السلف مع عدم وجود إسناد إلى قائد البيت ما قاله بعض الدعاة زفرت يا عود الأراك بثغرها أما خبت يا عود الأراك أراك لو كان من أهل لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك عباد الله إن هذه المصائب والنوازل والنوازل وعدم المطر في أوانيه ما تكتسبه أيدينا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فلنكثر يا عباد الله فلنكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإحسان إلى عباد الله وحتى البهائم يا عباد الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين اللهم أجسنا يا رب العالمين اللهم أجسنا يا رب العالمين اللهم اجعل لنا في أمورها كلها بركة يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيرنا إلى النار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautuka bisa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka wakilta shi akan manzancinka ya ubangiji ka yi tsira da aminci gare shi da sahabbansa ga baki ɗaya ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku bayan Allah ku duk tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsora shi a tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ba da haka ya ku yan uwa ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ba da haka ku sani ya ku bayin Allah lalle yawan zunubai da saban Allah tabaraka wa ta'ala musamman kuma manya-manyan zunubai din su suke sabbaba wato irin waɗannan karancin ruwan sama da irin wannan bushi da ake samu da kuma karancin albarka da kuma musibu da fitintunu su damu mutane ga shi halin da muke ciki a yanzu alhamdulillah an samu ruwan sama amma yanayin idan ka kalli yadda al'amarin suke gudana za ka ga ba yadda aka saba ake samu ba kuma yanayin ma ya sha bamban ha'ilau ta fuskar a ina ake yin ruwan sama din galibi za ka ji mutane suna cewa suna da gonaki guri kaza can haka ba a yi ruwa ba can haka da gari gabar da gari arewa kudu sai ka ji an ce ba a yi ruwa ba in an yi ruwa sai ka ji an ce a cikin gari kawai aka yi mutane kuma suna da bukatar ruwa ga ainihin wato gonakin da suke nomawa domin samun abinci ababen da suke kawo wannan ya ko yan uwa wato al'amura ne wanda suke ainihin munana wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ainihin muke aiwatarwa ku kiyayi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ku musamman abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin wata aya inda yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi kulka ce da su ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum kace da su ku zo in karanta muku haƙiƙanin abin da ubangijinku ya haramta shi a kanku manya-manyan zunuban ku zo in gaya muku su Allah tabaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su ku zo in karanta muku manya-manyan laifukan ku su na farko ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a kada ku yadda ku hada shi da komai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ita ce mafi munin sako shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsana ga baki daya wannan kuma ya yawa cikin al'umma saboda ainihin neman mulki ko saboda neman lafiya ko dan saboda ainihin neman wani mukami na siyasa hatta ma waɗansu saboda ainihin noma ainihin noma da mutum zai sai ya je shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wani kuma saboda harkar kasuwanci ko na abu makamancin haka wannan yana daga cikin lallai mafi girman abin da yake sabbaba ainihin fitintunu da kuma ainihin musibu a kan ƙasa. Abu na biyu, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, wabil walidaini ihsanan. Haka nan mahaifa guda biyu innan ku kyautata musu, ma'ana ɓata wa iyaye rai, rashin kyautata musu yana daga cikin musibu da suke samun ainihin bayan Allah ɗaiɗaikunsu da kuma cikin al'umma gabaki ɗaya. Abu na gaba kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, kada ku kashe wato ‘ya'ayanku min imlaƙin saboda tsoron talauci, kada ku kashe wato ‘ya'ayanku, malamai suke cewa ko dai an haifi yara ɗin ku kashe su, saboda an haife su kun ga za su muku yawa, ku yi ƙoƙari su mutu, ko kuma an haife su kaga su mata ne, ko kuma ba kwa son mata maza kuke so, suka ce wannan yana ciki wato mafiya girman laifukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsana, ko kuma ma an samu cikin su kusa a zubar saboda ba kwa so su yawa, ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma ma da baki ɗaya ku ce a daina haihuwa malamai suka cewa wannan duka yana cikin wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah tabaraka wa ta'ala yace mu muke azurta ku abinci din mu muke baku da su ƴaƴayen naku duka arzikin su a hannun mu yake inji Allah tabaraka wa ta'ala abu na gaba Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane manya-manyan abin da Allah ta'ala ya haramta sai ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku yarda ku kusanci alfasha sabo zina da duk wani sabon Allah na fili da kuma na koye kar ku yarda ku yi wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada kuma ku kashe wato rai da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a kashe sai dai inda wani haƙi ma'ana sai in dai mutum ya bar addinin musulunci ne ko kuma mai aure ya yi zina ko kuma wato wanda ya kashe wani kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikin wani hadisi wannan kisan kai din kuwa ba za ka iya kididdige idan rana ta fito kafin ta faɗi mutum nawa ake kashewa ba wannan yana daga cikin wato mafi munin wato ainihin ayyuka yana daga cikin ababen da suke sabbaba wato kamfa da kuma karancin ruwan sama da kuma ɗaukewar albarka a cikin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala yace zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun waɗannan al'amura da kuka je an ambata fa sune ababen da ake muku wasici da shi ma'ana ababen da ake umartar ku ku nisance su domin ku wato dan ku zanto masu hankali masu lura da ainihin tsoratarwar Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da aka rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ku nisanci ababe masu hallakarwa guda bakwai sai sabai suka ce ya rasulullah waɗanne ne ababe guda bakwai wanda suke hallakarwa din nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko dai shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala na biyu kuma shine sihiri wato yin tsafi ku kiyaye wannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace kisan kai a kashe mutum ku kiyaye wannan ko shakka babu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye cin riba wannan kuma ta yi yawa cikin al'umma lalle dole fitintunu su yawa sirri ba wani ba zai iya arawa wani wani adadi na dukiya ba sai dai in zai samu wani ƙarin kuɗi a kai wanda yake kuɗin ruwa ko wani an makamancin haka to duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin al'amuran da suke halakar da wato ainihin bayi a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan fa bawa ya ɗauki wani abu na dukiya ya arawa wani to a kullum za a rika bashi ladan yayi sadaka da adadin wannan kuɗin da ya bashi bashi din idan wannan wanda ya karɓi bashi ne alƙawarin zai kawo ran kaza ranar da ta yi sai bai samu ba sai ya wuce adadin sai ya zo ya nemi uzuri a gurinsa shi wannan mai kuɗin ya sace masa uzuri to manzo Allah ke cewa za a ninka gida biyu idan da dubu ashirin ne zai koma arba'in in hamsin ne zai koma ɗari za a riƙa ba su ladan wannan wato ainihin kullum kullum annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi kuma yake cewa idan mutum ya samu dama ana bin sa bashi ya hana to lalle wannan ya zanto babban anzalimi wato wannan zalunci ne haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa daga cikin waɗannan al'amura guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kuma cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya yana daga cikin munanan ayyuka wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi hani ya tsoratar da ainihin bayi su kiyayi dukiyoyin marayu abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa tawalli yawm zahab da kuma juya baya mutum ya gudu a je filin yaƙi yaƙi na musulunci tare da jagora musulmi mutum ya gudu yana daga cikin manya manyan zunubai abu na gaba kuma shine yi wa ainihin matan aure ko kuma mata wanda suke kamammu wato kazafin cewa sun yi zina wanda su ba su ma san me ya faru ba amma a musu kazafi yana daga cikin manya-manyan laifuka inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma imamu bukhari ya fadda shi ya ku bayin Allah kada ku ci dukiyoyin marayu domin wannan yana daga cikin al'amuran da al'amuran da Allah tabaraka wa ta'ala yake fishi da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle waɗanda suke cin dukiyar wato dukiyoyin marayu lalle suna wato da zalunci waɗannan suna cin wuta ne kai tsaye a cikinsu abin da suke zubawa a cikinsu na wannan dukiya kawai sunansa wuta kai tsaye wannan kuma ba ana nufin kawai iya abinci ba ko da tufafi suka yi da shi ko abin hawa suka saya da shi ko wani abu na marayan suka mallaka wa kansu za ka samu wani an bar masa wani maraya an bar masa dukiya shi yake kula da ainihin dukiyoyinsa sai ya ɗauki wani abu sai ya sayar na maraya ko shi ya saya wa kansa ko ya saya wa ɗansa wanda ya haifa a matsayin ya sayar masa zai kai shi makaranta ko zai masa kaza ko zai masa kaza sai kaga kawai ya yi wannan ne domin wato ainihin dabara ta ainihin cin dukiyar maraya Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle da sannu wanda suke cin dukiyar marayu din nan za su ga cikin wuta Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai renan wato wanda yake kula da ainihin wato maraya ko dai marayan nan shi aka barwa shi ko kuma marayan wani ma aka barwa amma shi ya ɗauki nauyin wannan maraya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni da shi zamu zanto kamar haka a cikin gidan aljanna wato kamar ainihin yatsa manuniya da kuma yatsa na tsakiya wato zai zanto kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin aljanna ya ku bayin Allah ku kiyayi dukiyoyin marayu ku kiyayi munana wa ainihin marayu ku kyautata wa marayu yana daga cikin manyan-manyan ayyuka na alkhairi wanda ake samun albarka a cikin rayuwa ya ku bayin Allah ku sauke abin da yake kan yake kanku ina ainihin haƙoƙin mahaifanku da kuma haƙoƙin matayenku da kuma haƙoƙin ƴaƴayenku da ma mata gabaki ɗaya idan aka ce mata gaba ɗaya ya haɗa da iyaye mata da kuma mata da kake aurensu da kuma ƴaƴanka mata da kannanka mata da yayinka mata duk wanda dai kai kake kula da gudanarwarsu lalle ku sauke wannan wato haƙoƙi ɗin har ma wato ainihin haƙoƙin dabobi ya ku bayin Allah ku kiyaye ainihin zaluntar dabba domin ita ba za ta yi magana ba ne kawai amma lalle ko shakka babu waɗansu suna zaluntar ainihin dabobi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata mata ta shiga cikin wuta an sa ta a wuta ne ba dan komai ba sai dan wato ainihin ta ɗauye wata kyanwa ba ta ba ta abinci ba kyanwar har ainihin yunwa ta kashe ta. To me zatanka wannan fa mage ce kyanwa wacce take ba wai cin naman ake ba, cin naman ma haramun ne amma ya zamto annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya sa ta auta saboda azabtar da wannan kyanwa din. To menene tunaninka ga wanda ya so akuya ko tinkiya ko saniya ko wata dabba sai ya zo ya ɗaure ya hana ta abinci yaya halinsa zai kasance gobe da kiyama yaya kuma halin wanda ya je ya auro mata ya zo ajiye ta a gida ya hana ta abin da ya cancanta na ainihin abinci da kuma abin sha abin da bai fi ƙarfin wato arzikinsa ba lalle wannan shi ya fi wancan wato ainihin cancanta na ainihin shiga wuta ya ku bayin Allah ku tsoraci Allah tabaraka wa ta'ala cikin wato ainihin matayenku annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa duk wanda Allahu tabaraka wa ta'ala fa ya jarraba shi da wani adadi na waɗannan mata ɗin wato in aka ce adadi na mata ko dai mahaifiyarka ko ƙannan mahaifiyarka ko ƙannan mahaifinka ko yayin mahaifinka ko kuma matanka wanda ka aura ko ‘ya'yanka mata ko ƙannanka ko yayinka dukka dai wata mace wacce kai kake kula da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka jarraba shi da waɗannan wato wani adadi na su mata sai ya kyautata musu ya musu tarbiyya mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan za su zamto sitira gare shi daga shiga wuta lalle ko shakka babu kyautatawa ainihin mata yana daga cikin manya-manyan sabuba na ainihin shiga aljannar Allah tabaraka wa ta'ala yana kuma daga cikin manya-manyan sabuba na ainihin jawo fushin Allah tabaraka wa ta'ala wannan suna daga cikin laifuka da ake yi Allah tabaraka wa ta'ala yake fushi da su ya ku bayan Allah ku zamto masu kishi akan matayanku ku zamto masu kishi akan wato matan da ku kuke kula da su wajen fitar su wajen gudanarwar su ku zamto kuna da kishi a kansu an rawaito hadisi daga Ammar dan Yasir daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane guda uku waɗannan mutane uku har abada ba za su shiga aljanna ba na farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad wato shine wanda bar shi da kishi daga cikin mazaje da kuma mata da take kokarin kamanceceniya da maza komai nata irin na maza ta sanya tufafi irin na maza tana ƙoƙarin kamanta kanta da maza manzo Allah ce ita ma wannan ba za ta shiga gidan aljanna ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da wanda yake mudminul khamr wanda yake ya dawwama ya lazamci yawan shan giya mai yawan shan giya ya dade yana shan giya shi ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi ma yana cikin waɗanda ba za su shiga aljanna ba har abada Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare sai sahabbai suka ce ya rasulullah wato shi mudminul khamr wanda yake madawwami cikin shan giya wannan mun san wane ne wannan to wane ne ainihin addayus daga cikin mazaje sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine wanda yake bai damu ba wane ne ya shiga gurin iyalansa da wa iyalansa suke harkoki da wa matarsa take waya da wa suke maganganu ina take tafiya in ta fita ya ma ba ta dama ta tafi inda take so ba tare da neman izini ba wannan yana daga cikin wato ainihin da yusuf sai muka sake cewa in ji sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah wace ce ainihin arrajula minan nisa wacce take take kokarin kaman wato wacce take kokarin ne da kanta mace wato namiji daga cikin mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wacce take kamanceceniya da maza daga cikin mata ita ma ba za ta shiga gida wato cikin aljanna ba ya ku bayin Allah ku tsoratar da matanku ku tsoratar da matanku ku ja hankulansu dangane da ainihin tabarruji wato fita cikin ado domin shi fita cikin ado yana sabbaba fitintunu ko shakka babu Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da cewa mata fa su zauna a cikin gidajensu kada su fita cikin ado irin fitar da ainihin jahilan farko suke yi Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ku mata din ku zauna a gidajenku ku kuma ainihin wato yi salloli na farilla ku kuma ba da zakar dukiyoyin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore muku kuma ku yi biyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala ku yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Allahu tabaraka wa ta'ala yana so ya tafiyar da kazantar ainihin fita cikin ado ne dangane da ku ya matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah fita cikin ado kuwa abinda ake ce masa tabarruji shine wato ainihin bayyana ado da kuma bayyana duk abin da yake mai kyau a jikin mace ga ainihin maza yana daga cikin wato tabarruji yana daga cikin fita cikin ado wanda Allahu tabaraka wa ta'ala bayya so wato shine mace ta fita cikin kwalliya ko ma ba cikin kwalliya ba amma ta fita tana ainihin kamshi yana daga cikin ababen da Allahu tabaraka wa ta'ala ya hana wani hadisi Abu Hurairah ta Allah ƙara masa yarda lokacin mata suna zuwa wato ainihin masallaci ayi sallar jam'i da su wata rana da daddare yana zaune sai ya ji kamshi an zo an wuce ya daga kai sai ya ga alamun wato kamar mace ce sai yake tambayar cewa wace ce wannan sai take cewa wata mata ce sai yake cewa ina za ki je sai take cewa masallaci zan je sai yake ce da ita domin za ki je masallaci shi yasa kika sanya turare ki koma gida ki wanke wannan kamshin saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk matar da ta sanya turare kar ta ƙara fitowa mai sallar isha da ita a wani hadisi kuma yake cewa duk matar da ta sanya turare ta fito domin maza su ji ƙanshinta to lallai ta sani fa ita wannan mata mazinaciya ce za a ci gaba da rubuta mata laifin zina gashi kuma bata yi komai ba ya ku bayan Allah ku tsoratar da matanku dangane da fita cikin ado dangane kuma da ainihin fita cikin kamshi yana daga cikin al'amuran da suke sabab tuntuno mata za su iya sanya turare a cikin gidajensu yana daga cikin abin da wani daga cikin magabata na kwarai duk da ke cewa malamai suna cewa ba a sami isnadi dangane da wannan baituka ba amma yawancin malamai suna yawan ambaton wannan cikin ainihin wa'azinsu da kuma kuɗubobinsu da abin da suke rubutawa cewa akwai wasu baituka faɗin wato wani magabaci ne ke cewa zafirka ya udal araqi bi tagariha ya shigo gida ne wasu dai da yawa suna cewa sayyidina ali dan abi talib shine wanda ya faɗi wannan ya shigo gida sai ya samu matarsa da ainihin wato aswaki na arak tana yin aswaki sai ya tsaya a bakin kofa sai ya fara karanta waɗannan wato ya fara ainihin faɗar waɗannan baituka sai yake cewa zafirka ya udal araqi bi tagariha ya kai itacen wannan arak lalle ka samu nasarar taɓa ainihin dasashin haƙoranta ka samu wannan dama sai yake cewa ama kinta ya udal araki araka ya kai yanzu wannan wato dan wato sanda na ainihin arak bakka jin tsoron na ganka yace law kunta min ahli alqitali qataltuka inda kuma kai kana daga cikin waɗanda za a rika za a iya yaƙar su ne lalle da zan yaƙe ka da na kashe ka in ba dan kai itace bane da sai na kashe ka dan me za ka zo ka taɓa ainihin dasashinta ma'ana shi wato iya asuwakin ma yake wannan baituka na nuna ainihin kishinsa yake cewa zafirka ya udal araki bi tabariha law kunta ma khifta ya udal araki araka law kunta min ahli alqitali qataltuka ma faza minni ya siwaku siwaka ya kai aswaki babu fa wanda ya rabauta daga gare ni in ba kai ba ma'ana ba wanda zai tsira daga gare ni ya zo ya taɓa min matata in dai ba kai ba ya ku bayin Allah ku kiyayi wato ainihin kyale matayenku suna fita cikin ado ku kiyayi kyale matayenku suna yin abin da suka ga dama na ainihin fita na ainihin kwalliya na ainihin sadarwa ta kafafen yada labarai wato na zamani ba tare da wato ɓangarorin da kuka amince da su ba domin yana daga cikin sabuba mafiya girman sabuba da suke kawo fitintunu a kan ƙasa yana kuma daga cikin sabuban da suke kawowa ya zamto ruwan sama ma ya yi kamfa. Ya ku bayan Allah waɗannan masibu da waɗannan bala'o'i da suke sauka na ainihin ƙarancin ruwan sama a ainihin lokacin da ake bukatar ruwan sama ba fa komai ya kawo wannan ba face sakamakon abin da ainihin hannayenmu muke aiwatarwa. Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa duk abin da ya same ku na ainihin musiba to fa ku sani sakamakon abin da hannayenku suka aiwatar ne hakan ma Allahu tabaraka wa ta'ala yana yin afuwa dangane da al'amura da yawa dan ma Allahu tabaraka wa ta'ala yana kawar da kai dangane da ainihin laifukan mu ne da yawa Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ku din fa ba za ku ainihin gagari Allahu tabaraka wa ta'ala kan kasa ba ba inda zaka je ka kuya ka ce wai Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai iya kamo ka ba ko ba zai karɓi rayuwarka ba Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ba ku da wanda zai taimake ku in dai ba Allahu tabaraka wa ta'ala ba ya ku bayin Allah mu yawaita istighfari mu tuba zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala idan muka yawaita istighfari da kuma tuba zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar mana da ainihin ruwan sama ya kuma karfafe mu da ainihin wato ya yalwata mu da ainihin haihuwa na 'ya'ya da kuma yalwar arziki sai kuma ya gafarta mana zunubanmu ya ku bayin Allah ku kyautata zuwa ga bayin Allahu tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin sadaka da kuma taimaka musu da daɗaɗa musu magana da kuma kyautata wa juna ainihin zato kar ya zamto kullum manufarka shine ya za a yi wane ya samu ma'ana ka sami wato abin faɗa idan an je majalisa kana haɗuwa da wane wane fa kaza ya faru wane kaza ya faru lalle wannan yana daga cikin mafiya munin al'amura kada ka rika fatan wani dan uwanka musulmi ya fada cikin wato jarrabawa wacce ke mummuna ya ku bayin Allah ku hada kawunan ku ku yi wa junan ku fatan alkhairi wannan rayuwar ta duniya ba wata aba ce face aba ce wacce take yar kadan za a wayi gari gabaki daya mun tafi muna cikin wato anishin kaburburan mu za a wayi gari kuma gabaki daya an tayar da mu a farfajiyar lahira domin yi mana hisabi dangane da abin da muka aiwatar a gidan wannan rayuwa ta duniya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka kyautata ƙarshen mu ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji iyayenmu da suka mutu Allah tabaraka wa ta'ala ka ji kansu da rahama wanda suke raye cikin su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su da imani ya ubangiji ka sa mu cika da imani wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara masa albarka da zaman lafiya wannan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara mata albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji ka sanya wa daman nan albarka ya ubangiji ka ba mu ruwan sama wanda yake mai albarka ya Allah mun tuba ba dan halayenmu ba ya ubangiji ka ba mu ruwa lalle jama'a kowa ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya duba gaba da baya da gefe da gefe ya ga ina ne inda yake da matsala ya gyara domin mu din fa mu ne muke rayuwa a wannan duniya amma yanayin ruwan da ake din nan yana daga cikin wato manya-manyan ababen tsoro ko shakka ba a ce a dade ba a yi ruwa ba yanzu an shiga watan bakwai amma kuma ruwan sama bai kama ba wanda an saba a shekarun da suka gabata ko haka damuna ta riga ta yi nisa yanzu in za a yi ruwa kuma sai a yi ruwa ma a cikin gari gonakin kun babu ruwa lallai yana daga cikin wato ababen tsoro ya ku yan uwa kowa ya yawaita istighfari ka duba ina kake da matsala wataƙila da kai da ni da wane wataƙila su ne matsalar gaba ɗaya mu ne matsalar amma idan muka gyara sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuma daga cikin mu ba wanda ba ya saban Allahu tabaraka wa ta'ala sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa mafi alkhairin masu sako din su ne wanda suke yawan tuba ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka wanda suka tallafa wajen gudanar da wannan aiki na interlock aka kammala shi ya ubangiji ka saka musu da gidan aljanna ya ubangiji bukatun su na alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya musu matsalolin su Allah tabaraka wa ta'ala ka magance musu akwai wani bawan Allah da ya ce insha Allah yana kokarin zai shirya zai yi masallacin nan tenti tunda ya ga an gama wannan Allah tabaraka wa ta'ala ka bashi ikon aiwatar da wannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka saka masa da alkhairi da dukkanin wanda ya tallafa da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa komai kankantarsa kuma komai yawansa subhanakallahumma rabbana bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka